الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالدوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لعنتكم إن الله عزيز حكيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علي وفتوح العارفين بحكمتك واشكر علي رحمتك وذكرني ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام أئمة الشيخ اهدنا بهذا المحضر والتعيد بنظرة تعدلنا من سفر أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله الحمد لله a yau muna yau muna ashirin ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina ne kuke da dari hudu da arba'in da biyar wanda ya zo daidai da talatin da ɗaya ga watan Mars a miladiyar dubu biyu da ashirin da hudu. Insha Allah za mu ci gaba da tafsirin Qur'ani jiya akwai ƙarashin wasu aya da ban ƙarisa ba ne zanto a lokaci ya kure a aya ta ƙarshe wanda ta doka a kan abin da shafi wato giya inda Allah ya gaya da zina amur ina malakawar wal maitir wal ansar wal lazzali min min amal shaitan fajtanibu la'allakum tuflihun inna ma yuridu shaitan an yuqiya bainakum al adawata wal baghdha fil amr wal maitir wa yakuntum an dhikrillah ba'da tsara har an tuntum wato da wannan saukar wannan aya aka haramta shan giya gaba daya sai na umar yake cewa mun hannu mun hannu Allah mun bar giya to sai na ali Allah ya kara masa yadda yake cewa yace da za a zuba giya da subba khamrun da za a zuba giya ce bi irin a cikin rijiya babun ya malarukun alaina sannan a gina hasumiyar masallaci akan wannan rijiya da aka zuba giya a ciki ya ce lawa azina alaiha ni je ba zan hau kan wannan hasumiya in kira sallah saboda giyan fa da aka sa a cikin ruwan rijiya eh kaga kyamar giya din da gudun sa yayi nisa ke ita wani kubba bi bari da za a zuba wato giya a cikin kogi fan kashafa al-bahru wa nabata ashishun la la ar'ahu da wasi yace da za a zuba giya a cikin kogi sai kogi ya yi ambaliya ya kai ga wasu gonakai ciyawu su tsiro a wannan gonakan to ni dai baran kawo dabba na ta yi wato kiwo a wannan gona ba ko a wannan jejin ba kaga tabbai an gudu giya ke amma shi kuma sai na ali yana daga cikin wanda ba ta ma shan giya ba ala jibril da rasul sallallahu alaihi wasallam sai na jibril ya ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa inna Allah madaha arba'a kitalin fi da afarin tsayyar Allah ya yaba wasu ɗabi'u masu kyau guda hudu ga wani babban sahabi ana ce masa Ja'far Tsayya. Allah ya yaba wannan ɗabi'u guda hudu. Fasa Allah Rasul Ja'far. Sai manzo Allah ya kira Ja'far ya ce ni Allah ya yaba wasu ɗabi'un ka guda hudu masu kyau. Da Allah zo ka gaya min wata ɗabi'u wani ɗabi'u ne ya ka. yace yace ma arba'un ma arba'u kitalin wani ɗabi'u ne guda hudu wanda Allah ya yaba a tattare da kai kuma a lokacin jahiliya kala shi Ja'far yace wallahi ya rasulullah rantsuwa da Allah ya kai ma'aikin Allah laula anna Allah akbaraka da ba dan Allah ya baka labarin wannan abin da na aikata a jahiliya ba ma akbartuka wallahi da zan baka labari ba da ba dan Allah ne gaya maka ba da wallahi ni kan zan gaya maka dan nayi ne dan Allah yace a tabi'a ta ta farko ana ma ta rizqul kamar qattul ni ko a cikin jariya ba ta cikin giya ba yace da anni domin ni a hawaju ila ma yazidu aqali ni ina buƙatar abin da kullun zai ƙara min hankali akan wannan hankali na wan kullun ina buƙatar abin da zai ƙara min hankali yace to shi kuma giya hankalin ma da kake da shi din ma zai gusar da shi yace to kage na ruwan da jiya yace wasani na biyu yace ma abatu sanama fasu ban taba sujada ko bauta ga gunki ba ban taba yace da an yi domin ni ra'aytu la yadur wa la yanfa na gani shi gunki bai cutarwa bai amfanarwa to ta yaya da hankali na ran dukawa abinda bai iso cuce ni ba bai isa kuma ya amfane ni ba ita ɗabi'a ta ta uku yace mazanai su kafin ban taɓa yin zina ba fi jahiliya a lokacin jahiliya ita da an yi gayu gayu ne yace da domin shi ne tsananin kishi kishi ne la uhibbu man yamassa nisa'i ba na son wani ya taɓa matana wala banati ballantana ayana yace wa ma la uhibbu an yuf'ala bi abinda kuma ba na son ni a aikata ni to la af'alhu li ahadin ba zan aikata wani ba saboda duk wacce za ka kama in ma dai zanto matar wani ne ko ƴar wani ne to yake da tunda ba na so a aikata da nawa to ni ma ba zan aikata da wani ba yace wa rayu na hudu yace ma ka zan su kafa yace ban taba ƙarya ba ban taba ƙarya ba wato wannan kuma dole ka jinjina a laraba su kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin abin da suka fi kyama ƙarya suna kyama kafin zuwan musulunci ma suna kyaman ƙarya ana ɗaga ɗaya daga cikin a cewa bai taɓa ƙarya ba kuma daga cikin bai taɓa ƙarya ba suna kyaman ƙarya kaga muka nan musulunci ma ya zo ƙarya muke amma su sun kafin zuwa musulunci suna kyaman ƙarya sosai yace bai taɓa yin ƙarya ba yace saboda ya ga ƙarya akwai kaskanci a cikin ƙarya kawai faɗi gaskiya ma shi kenan to nan kenan to wannan abu da shafi giya kenan Allah ya raba mu da ita ya raba zuriyar mu da ita har abada saboda da Allah ta lafiya ce wa yasalu laka ma za yunfikun suna tambayan ka me gwargwadon abin da za ku ciyar kullahum ka gaya musu ya rasulullah ku ciyar da al'af wato alfabil anil haja abin da ya rage akan bukata shi ake so ka ciyar a da safe an ci na rana wanda ake bukata shi ma harka ba da shi na dare wanda ake bukata na yau shi ma harka ba da shi amma abun da ya tsoro a kai za ka iya ba da shi misali gobe gobe ai nawaye ne na Allah ne so ka baro ne gobe sai ka ba da shi wannan ba matsala amma abun da yau kake bukata da shi a kiwon da ka ba da yace wala tunfiqu ma tahtajuna ilayhi kar ku ciyar da abin da kuke da bukata gare shi duk abin da kuna bukatar sa yanzu yanzu za a yi aiki da shi yau yau to wannan kar ku ciyar da shi ba a ce ku ba da shi ba saboda wala tudayyu anfusakum kar ku tozartar da kanku ka bayar kuma kai ma ka tafi da ku kaga an yi ba ba ya kula rasul sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallam ibda bi nafsika idan ka samu ka fara da kanka tukuna ثم بمن تقول sannan da wanda kake wato a yake wato iyali a kanka wato wanda yake nauyi a kanka lalai da afdal sadaqati mafificiyar sadaka ma kana an zahar gina wanda yake a bisa doron bayan wadata ma'ana bayan kai din ka wadata sai ka ɗauka sai ka bada yace wa ma'a zalika amma hadda haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an faka Abubakar jami'a sai na Abubakar ya ciyar da gabaɗayan dukiyarsa ba karahu Rasul sallallahu alaihi wasallam manzo Allah kuma ya tabbatar da shi a haka wato wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi cewa kowa ya je kawo infaki saboda Allah kowa ya je kawo dukiya saboda Allah a za a tafi yaki sai na umar yake cewa sai aka dace a lokacin ina da kuɗi ya kai dinare dubu takwas sai na ce to kullu khairin ja'a yazuni ilai abubakar yace kowane alkhairi yazo sai na abubakar sai ya riga ni amma yau kam la budda an asdika yau kam ba makawa sai na riga abubakar siddiq sai na wuce ka san yayi kokari ya zo gidan musulunci ya samu mutum arba'in ya kauda wannan ya kauda wannan ya kauda wannan wanda ya gagara wucewa kawai shi sai na abubakar ya wuce abubakar sai gagara amma duk sauran ya wuce wannan ya wuce wannan duk sai da wuce ya zama wanda sai na abubakar kawai shi ne a gaba to sai ce yau kan sai na wuce sai na abubakar din ma shi kenan yace fa akantul arba'a alafi dinari sai yace kawai sai na riko dirhami guda dubu hudu kaga da dirhami nawa ne dama da shi dirhami dubu takwas sai ya dauko dirhami dubu hudu sai ya taho wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah ga wannan na baya saboda Allah yace nawa ne yace dirhami dubu hudu ne sai yace to me ka ajiyewa iyalinka sai ce kwatankwacin wannan na ajiye musu dama takwas ne na ɗauko hudu na kawo maka a saboda Allah hudun kuma na barwa iyalina fajja abubakar sai ga sai na abubakar ya zo wa qala yace kullu mali min al mali sadaqan fi sabilillah yace dukkan abin da na mallaka na dukiya na bayar saboda Allah qala rasul Allah yace sallallahu alaihi wasallam ma tabqa li iyalika to me ka bar wa iyalanka qala yakfihumullahu wa rasul Allah da manzon Allah sun ishe su na bar musu Allah da manzon Allah ai la ilaha shi sa duk ne cewa ko a sadaka kar a ce saboda Allah da manzon Allah to dai bai ta ji na'am bai bai ta ji ba a raba Allah da manzon Allah har abada manzon Allah ba Allah bane an gane har abada manzon Allah bai zama Allah an gane amma manzon Allah an gane saboda haka ba a shiga tsakanin Allah da manzon Allah saboda haka mutum zai ta fi billahi wa rasuli ya yi tunda baka fi sai da abokan imani ba yace mutu ya bar wa iyalansa Allah da manzon Allah Allahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam saboda haka manzon Allah yake cewa to bari ku ji wata magana yace baina kuma ma baina kalmatai ku yace tsakanin ku a daraja tsakanin kalmomin na ku nan guda biyu kun gane kalmomin guda biyu wannan yace ya bar wa iyalansa wato kwatankwacin abin da ya kawo ya bar musu dirhami guda dubu hudu shi kuma wanda yace ya bar musu Allah da manzon Allah to yanzu kaga in tunda darajar su tsakanin kalmomin nasu nan ne guda ne to fi shi ko da sai na Abubakar yayi ba sai na Umar abu akwai lissafi ba lissafi a ai ba za a haka wanda ya bar dirhami guda hudu ga iyalansa da wanda kuma ya bar Allah gaba ɗaya da maza Allah sallallahu alaihi wasallam ga iyalansa maza Allah ce to fi shi ko kamar tsakanin kalmomin nasu nan la ilaha illa ba a magana ba a magana sai na abubakar ya yi gaba ya yi gaba to to wannan kuma ya sa ma na zo da wani littafi yana da bayani kan wannan yace to shikenan manzo Allah ya faɗa musu haka shikenan sai ce qala innahu abqali nisfu ma inda wuce ya maimaita abin da sai na ce wallahi sai na umar ce na rantsi da Allah la usabi ka baran sake musabaka da kai rige rige da kai ba ba da hadar yomi abada bayan yau har abada in ce na wuce ka ba ran sake ba har abada ba ran sake to wannan shi ne dalili akan fifikayya a babu kai siddiq akan sayyidina umar yace walakin al-afdaliyya sai dai fifikayya ta kowane fuska lam takun wannan ba ta kasance ga kowa ba illa lil rasul sallallahu alaihi wasallam sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma dai rasul amma wanda ba annabi Muhammad ba fa idza kana fadilan min jihatin yakun mafdulan fi jihatin idan ya zanto ka bi mutum ta bangare kaza shi ko zai ci ka ta bangare kaza ma'ana yace wa kana Abubakar al-ghalib alaihi hal ma'rifa shi zai na Abubakar shi arifi ne shi sanin Allah ne ya san Allah ya san manzon Allah to shi a ma'arifa ya fi dukkan sahabbai yace wa Umar kuma al-ghalib alaihi hal shari'a shi kuma shari'a in je riko da shari'a ne sayyidina Abu wato kaga dikon Allah akwai mutane sun kusan 300 da wani abu a zamanin manzon Allah Allah ya musu alu turfa kawai abin da aka dafa daga wajen ma'aiki sallah da sallah gidan ma'aiki shi za a fito musu da shi su ci su sha daga nan ba su da aiki sai karatun qur'ani da ilimi da kuma fita jihadi ba su da mata ba su da yaya suna zaune ana nan haka zala hayo ba sai na abubakar ya zo shi ma hayo ba sai na umar da ya zo ya ce to kowa ka maka mana ku da kowa ya ce a ce wata rana sai ga wani yana da hana ya ce na rufa Allah ya ce kai sama tana ruwan kuɗi kai ka so dabi to shi shi shari'a shari'a kawai ya kiyaye shari'a ya zo ya samu hajjar akbar ce to kai dai ba ka nan baki ya ce da ba dan dai wallahi na ga manzo Allah sun bace ka ba na san dai kai baka amfanarwa ko baka fitarwa baka amfanarwa da ba dan na ga manzo Allah sun bace ka wallahi ba sun bace ka to shari'a shi a nan yake shi za komai za a ganshi kawai a tsaye shi rabbi Allah ta'ala yace wa Usman shi ko sai na Usman al-galibu alayhi al-tariqa shi kuma akan tariqa yake kan tafarki eh kawai shi sa ƙarin ƙura'ani an ce a shafa'i da wuturi ya kafa da ƙura'ani izu raka a farko zuwa ashirin bayan fatiya raka a ta biyu izu ashirin bayan fatiya ni sallama ya tashi wuturin ma sai kawo bayan fatiya wato a izu ashirin shi ke an gaba a kai ƙura'ani manya to shi sufi ne kawai mara tafiya a cikin Allah mara mutum ne mai kunya yana daga cikin kirarinsa ya ma tattahimin mala'ikatu rahman ya wanda mala'ikun Allah ke jin kunya yana da girma an ce shi ne saboda nan karatun sa saboda kunya saboda haka to shi kuma sufi ne sufi ne shi kuma sai na aliyu shi kuma akan hakika yi ba ba mutane ke eh shi akan hakika yake eh shi sa wata an yi wata magana sai a rufe da za a fassara ta sai an ji wajen annabi Muhammad ya wata rai ce na waye gari ina gudun rahmar Allah aka ce ba kana gudun rahmar Allah ya ce yace dukkan wani ɗan ruwa ta ba guda guje ba kare guje ku shi ne gudun rahmar Allah ɗan ruwa gudun rahmar Allah yace kuma yana da abin da Allah ba ya shi aka ce a'a Imam Lafiya ya ce shi lafiya ga nan ina da mata ina da Allah ina da mata ina da ne to to haka dai yana da garuza wanda yana tafiya ne akan hakika ke gane yace wai kana kullum kamilan tunda dukkan su dukkaka ne gaba daya a cikin dukkan lamarin eh bal haza saboda haka ne Abubakar kuwa afdal sahaba sai na baka ya zama shi ne mafi jikin sahabbai walakin yafdulu ba'd as-sahaba fi ba'd al-ashiya yace amma hadda haka sakin wasu sahabbai sun fi da wasu abubuwa an gane saboda a tabbatar maka da maganar farkon nan cewa wanda yake kowa ta kowane suka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace za ka samu mutane mutafawicina wato wani ya ci wani wani ya ci wani تجد هذا كاملا ذاك تامونا كاملين من هذا الوجه أولا فسكا أما كما ناكسا يا تبايكو من هذا الوجه أولا فسكا wani waje za ka same shi ba dama amma wani waje sai ka same shi babu sai an kai yace wujuhul khairi kathira yace fuskokin alkhairi suna da yawa yace kullu ma yuwasibu al-insan yakun huwa babu duk abin da ya dace da mutum to shine kofar mutum yace misali za ka samu tafsir abdan lillahi fataha Allahu alayhi fi ba'd salat za ka samu wani bawa Allah ya musu fatahi a sallah iyamun lailin nan kullum ya tashi zai raka a ɗari sallama hamsin a ga wannan ayi ai aka samu fatahi a sallah amma walan yufta alayhi bisomi amma kuma an azumi ne bai da ramadana ko duk da jawabin ko arfa ko duk ba yayi amma dai in sallah ne kam ba da yace wa mabada alayhi bisiyami wani kuma za ka samu an masa fatahi azumi amma wajen da lahutu zikirin da za ka kame shi kuma zaki bane a azumi kam an alalu da juma'a da ayyamul bidi da kowane wata to wannan baya bane alalu da litinin zan ce da kuma na ayyamul bidi a sha biyu sha uku sha hudu duk ba sa wuce shi duk wata ya kiyaye sosai amma kuma na dawo wajen zikiri kuma za ka kawo zaki bane idan za ka samu a cikin mutane wanda shi kuma an masa fata a cikin zikiri in dai zikiri ne to baya ba shi wahala amma walau su yi tara su su da amma sadaka a baya ba sadaka eh kan kamo ne yana ita da kayan da zai ba an gane da shi shi kuma ana aka masa fata zikiri zaki ne ba zai amma da kuɗi ba zai ba da shi ko da kan kuma ka zage shi zaki ne da gaske shi kuma fata ya sadaka ne ba ba eh to wanda da alahu bisadaka to wani kuma za ka samu an masa ta yi a sadaka wasu kuma haka Allah ya yi so akwai wani wanda na sani wallahi ba yi da shi a babu ma sadaka yi wallahi mamaki mala yana cikin halin babun fa bayi da shi bayi da yadda zai amma a hakan wallahi duk abin da ya ji ruwansa sai ya bada haka kuke mala to shi kuma a bangaren sadaka aka masa fata to wanda za ka samu na masa fata akan sadaka din amma ko ba masa fata yi cikin tilawa tilawan karatun qur'ani to nan ko babu izu dai ba yi a kayan aka dai abu sai dai a hankali amma dai kuma sadaka kan ba da to wani kuma za ka samu an masa fata a tilawa to shi kuma a wani bangaren ne bai da fata to shi shi wanda ya falzam zalika da baba duk inda kaga Allah ya tsaye da kai a wajen to ka tsaya a wannan kofa ya a wannan goba sai kuma a nan Allah yake so ka abada ka ji da khaira za ka samu alkhairi Allah wa Allah tabaraka ta'ala yana so daga bawansa ya aikata alkhairi Allah yana cewa wa alkhaira la'allakum tuflihun ku aikata alkhairi lalle za ku samu wato babbar a na zo da wannan littafi na littafin tafsir da shi Abdullahi Gwandu wanda da duk ma a ƙasar nan wanda zai fara tafsirin Qur'ani sai ya karanta wannan littafin ka'ida ne ba yadda za a yi kawai ka zo a fara tafsirin Qur'ani a tambaye ka wannan littafin ka san shi ka ce baka sani ba sai amma bulala amma yanzu aka samu da yawa ana tafsirin amma ni da kuma cewa akwai kani insha Allah yau gungu kanin ce Usman dan Fojo shi rubuta wannan littafin a to a na ɗauko shi saboda yi mana bayani akan wasu wato ahalus sunna wal jama'a suna tafe akan afdaliya shin girma daga waye sai waye daga waye sai waye to sun da bidai akan cewa wanda ya fi kowa a cikin halittar Allah gaba ɗaya shi ne annabi Muhammad lalaci ya fi kowa bayan shi sai annabi Ibrahim alaihi salam bayan shi kuma a daraja a girma a wajen Allah sai annabi Musa bayan shi sai annabi Nuhu alaihi salam bayan shi sai annabi Isa dan Maryam alaihi salam to wa'annan sune manyan da babu kamar su shugaban su annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sauran kuma kamar yadda muka ji wani suna ulul azmi na rusul wanda Allah ya kira fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul to sannan bayan waɗannan sun mai ajitin abdaliya ba da haula'i kairul anbiya daga nan sai sauran annabawa summal mala'ika daga annabawa kuma sai mala'iku an gane daga annabawa sai suwaye sai mala'iku sun suma min ba'din sannan bayan mala'iku kuma al-khulafa al-arba'a sahabban nan guda hudu sai na abubakar siddiq sai na umar faruk sai na usman dan affan sai na wato ali karwala waja yace sune wannan yayin sabo yace wannan jeran wannan na ga sun yi abubakar da umar da usman da ali yace darajojin su ma a haka yake wato sai an faɗi sai na abubakar shine number 1 sannan sai sai na umar sannan sai sai na usman sannan sai sai na ali ita daga su kuma a daraja kuma baki al'ashara al-mubashir bil janna al-mubashir bil janna sannan sauran waɗanda aka musu al-bashir da aljanna da mun san guda nawa ne guda goma ne yanzu ya kawo guda hudu a saura guda shida ke su ne ya kawo su akwai zubairu akwai talha akwai abdurrahman dan auf dan auf akwai kuma abu ubaida da sa'adu bin abi waqas da sa'idu bin zaid to a daraja sai su sun mai yi haula ahal badri daga nan kuma sai wanda suka je yakin badar su guda 300 da goma sha uku shi ne ma ma'aiki salatu ne ke faɗi da Allah qad tala ala ahli badri wa qala imanu ma tikum faqad ghafartu lakum lalla yake cewa Allah ya tsinkayi wato mutanen badar yake ba ku aikata su abin da kuke so na yafe muku na yafe muku koma ne za summa ahal udin sannan sai mutanen da suka je yaƙin uhud to a daraja bayan na badar sai na uhud wa ba'dahum bayan su ahalu bai asar ridwan su ne mutanen bai asar ridwan wanda kwanan makaranta wato a maganar su su dubu ɗaya da ɗari hudu to bayan su mutanen alubai aka rizwan sannan sauran sahabbai gaba ɗaya nan ko ba wanda yake sauran sahabbai gaba ɗaya a cikin daraja daga nan kuma sun mabaki min ummati muhammad sannan sai ragowar al'ummar manzon Allah wanda Allah yake cewa kuntum khayr ummatin ukhrijat lin-nas ko ne mafiya alkhairin al'ummar da aka fitar a cikin mutane yace yana da abin da ya wajaba a yi itikadi da shi a yi imani da shi su annabawa masumai kuma su bayan Allah ne waɗanda Allah ya zaɓe su dan su isar da sakonsa zuwa ga bayansa su kuma ba sa saba Allah cikin abin da ya umarce su suna isar da abin da ya aiko su ne kuma ba sa koyi komai kuma yace ya wajaba akan mutum kazalika an yata ila adalatu jami'i sahaba dole mutum ya kudurta adalcin dukkanin sahabbai وهم الذين كما زي تسوى أين صحابي سي تسوني وأن رأوا النبي صلى الله عليه وسلم سوني وأن تسوى أنني محمد صلى الله عليه وسلم وآمنوا به سكا إيمان الشيء ونصروه سكا تيمكيش وأزروه سكا جرم ماشي واتبعوا النور الذي أنزل معه سكا بي حسكا ننجا أكسو أتشارش kuma ya wajaba a kame harshe ga abin da ya faru tsakanin su don ka kyale su iyayenka ne da babanka da mamarka suna da kuwa suka da ku ai dai baka fito waje dan kai ma hukaci bane kaje to jama'a zo a ji yau da baba da mama sun yi fada amma baba ya mangar mama ya tafa dala ne haka yi wannan magana da zai yi mutu sahabbai iyayen mu to da haka duk abun da ya faru tsakanin sai dai mu shuru duk dan gida in dai ba agola bane bare ya fita yana cewa gidan ga abun da ya faru yana ga wa duniya idan agola ne dama shi ba gidansu bane to shi ne to wayannan su ne wato mafifita yace mafifita a cikin mata babba ba kaman Fatima irin wannan daga nan sai Maryam al-Azra wato mamar Annabi a Aisha to sannan mafifita a cikin wato mata bayan waɗannan sai ummahatul mu'minin wato matan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ita kuma babba a cikin su ce Khadija bintu Khuwaylid sannan sai Aisha Allah ya kara mata yadda to wa'annan su ne waɗanda ya wajaba a musan su musan girman su a wajen Allah tabaraka ta'ala kuma musan darajojin su daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan saboda ya zama wato su wa'annan sun rayu akan wannan aƙida da wannan fahimta kuma suka rayu lafiya a wannan duniya suka gama duniya lafiya to kai ma in kana suka rayu lafiya ka gama duniya lafiya to ka kiyayi wasu abubuwan da ya saba irin wa'annan bayan Allah na ji wani yana faɗi babban malami ne jagora yake cewa sayyidina ali karramallahu wajhahu ya fi duk wanda ba annabi Muhammad ba yace in nace maka wanda ba annabi Muhammad ba ina nufin har annabi Ibrahim sayyidina ali ya ce ina nufin har annabi Musa annabi Nuhu da sauran dukkan annabawa sayyidina ali ya ce ina maka magana har sayyidina Jibrila ina maka magana har sauran dukkan mala'iku dukkan halittar Allah duk wanda ba annabi Muhammad ba to sayyidina ali ya ce to wannan a kila ce duk da ɗan uwa ƴan shi'a mafi yawa akan wannan suke tafiya amma lalle lalle ya saba aqidan ahlus sunna wal jamaa wato abun da mu muke kai to ahlus sunna wal jamaa a wannan suna wasu da suka kwace shi da ƙarfi suka ce nasu ne kuma in an duba irin ayyukan to ma sun saba aqidun wannan abun ne yanzu wannan da ba dan kare ci mana wato lokaci ba ya kawo suwaye ne ahlus sunna wal jamaa duka ya kawo me ne itiqadin su a cikin Allah a cikin manzon Allah wannan kaɗan ne cikin abin da tsakuro mana yanzu kaɗan ne cikin itiqadi da imanin al-sunna wal jama'a kan wannan suka ci su ba ta kafurta mutum inda yana sallah inda za ka kalli gaba kai sallah ba ta kafurta dan wata bid'a akwai ko mushrika ta da kai ko kai dan bid'a ne a su suna alfarma ga duk wanda yake sallah ya yarda da Allah ya yarda da manzala ya yarda da Qur'ani to su ba sa yarda su dinga zagin ka suna kafa su jika ba aikin halu suna ba masu yin aikin haka mu'tazilawa ne to sai abin ya zama karfa karfa kawai a kwace sunan to wani ne kace masa ba su halu suna ne kace ba ba halu suna ne ki dan da ne ga ita dariƙa ba aqida bane an gane aqida muna kan aqidan ahlus sunna ne wal jamaa kuma ahlus sunna wal jamaa a musulman duniya yanzu su suke rike da kashi kashi 87 na musulman duniya gaba daya 87 na musulman duniya gaba daya har mu wasu yan kungiya ka dan sun ware a Najeriya sun ce sune ahlus sunna ba haka abin yake ba duk ɗariƙun sufa yana ɗariƙu da goma da abu duk a gaba ahlus sunna akan aqidar ahlus sunna wal jama'a ce kuma farko a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamai a zamanin ma'aiki ana kiran qurra qurra ana nan ana nan a saboda sun sa karatu a gaba musamman na Qur'ani da sauran tabai ba da sauran ba da tabai ba sauran ilimi ma to ana kiran su qurra daga baya bayan tafiya ya tafiya ilimin fiqh ya bayyana da aka ilimin din ka fuka hawo kula ma hawo fuka hawo kula ma daga baya tafiya ta yi tafiya sai wasu akidu suka dinga fitowa na mutassima aka fara mai da Allah mutum idan yace yadu sai a ce ai hannun ne da gaske hannun ne da yake hannun hannu ne idan yake fuska sai a ce fuskan ne da yake fuska ne to fuskan naji ne fuskan ne sai dai fuskan ne ba ta gire ta to sai zan ku an samu wasu abubuwa haka to suka ce gaskiya mu abun nan da sabbin suka rayu a kai da tarihi da tabi tabi to kan shi za mu koma to suna yi ka hawo suna wa jama'a su ne har yau suke nan kuma su suka yi da wannan tsari na sahaba daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan kamar da lissa sun yi da azaban kawai sun yi da abubuwa da yawa wanda da ba don lokaci ba su za mu kawo to wannan a su ne ahalar suna wa jama'a kuma akan wannan akida muke in ka ji ɗariƙa kuma da muke yi na kuma manhaji wato hanya ce da ake bi a gyara zuciya shine daga zunuban ka ta istighfari ta zikirin Allah kamar da Allah ya ka yi zikiri da ta salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to hanya ce ta gyara zuciya ka samu lafiya a zuciyarka amma ba wato ba mu sai da bane ba abubuwa da ake kullewa a rayuwa an gane to wannan shine a abubuwan da wato malamai suka zantar da wanda kuma su suka rayuwa a wannan duniya lafiya su gama duniya lafiya Allah ya tabbatar da ba a hanyar Allah yake cewa kazalika kamar yadda dai muka ambata muku abubuwan da suka gabata yubayyinu Allahu lakum al-ayati Allah yake bayyana muku ayoyi da Allah kun tafakkarun ko za ku yi tunani fi duniya wal akhirah a cikin lamarin duniya da lahira Allah ya bayyana kowace aya dan ta zama wato darasi da kuma abin izina gabawa a cikin dukkan yanayinka kuma a duniya da lahira a fata kuma da aslahi lakum fihi ma sai kariki abin da ya yi maka alkhairi wato a cikin wani abu Allah tabaraka ta'ala Allah tabaraka ta'ala wato ayoyinsa suna da yawa ayoyinsa kuma surin da ya komai yana daga cikin ayoyinsa mu'jizozin annabawa sannan wa ayat khari'atul awa'id kuma yana daga cikin wato ayoyinsa abubuwan da suka keta al'adu wanda ya ba wa waliyansa kama abubuwan da muka faɗa shi kuma dan kodi da sauran dai waliyi yana daga cikin ayoyin Allah har wannan arabuwa da muke da walkiya da kuma saukar ruwan sama duk waɗannan alamomi ne waɗanda za ka ga lallai akwai Allah kuma Allah shi yake wannan aiki wannan duk suna sabunta wa bawa ya sani cewa lallai wannan ayoyi daga Allah take hada abin da ya shafi kiftewar rana kiftewar wata da sauran abubuwa dai wanda malamai suna cewa a kowane ƙwayar zarra in dai ka duba baka ga Allah a ciki ba to baka cika wato muminin gaske ba wato abin da ake so shine komai ya nuna maka mahaliccinka kar idon ka ya tsaya akan wannan halittar a akan mahaliccinta ai ana gane girman abu ne da abun da abun ne misali a da an ce malam wani ta shi kaɗai ya gina wannan masallaci ya yi filasta ya yi fenti ya yi ya kashi kai shi kaɗai kuma ƙofofin da masu ke tsero su kai ka ce kai kai kai sai a rantsa maka dai gaske shi ya yi suka ce to gaskiya abun tsoro ne shi an sani dai in shi yake buga blog to me dace a kuma shi yake yin kokobi ba to za ka ce duk shi yayi a karfe ma duk shi yayi narka kaga abu ne mai wuyan gaske to wane ne yake yin komai da komai shi ne Allah tabaraka ta'ala to ga duk abin da ka kalla a ce sai nuna ma girman Allah nuna maka isar Allah tabaraka ta'ala malamai sai cewa fi kulli shay'in lahu ayatin tadullu ala annahu wahid akwai akwai alama da za ta nuna maka lalle Allah maka aiki ne shi wala yake bal insanu aqilu shi mutum ne hankali la yara shi an ba zai ga wani abu ba illa ra'a ayatan har sai ya ga aya a cikin ba tafakkara kuma yayi tunani al'amarin duniya da lahira yake fa inna duniya domin duniya kunwarul akhirah tambayi ne lahira yace wa zahiru zahirin abu kuma umarul batin wato tambari na batin ita fa idza ra'aita shay'an idan ka ga wani abu mai kyau abu mai kyau to zai tuna maka hurqin da kuma nau'ukan jin dadin aljanna yace idan kuma ka kaddara aljanna da abubuwa masu kyau da yake cikin ta to su kuma za su nuna maka ne jamalar Allah tabaraka wa ta'ala wannan duk Allah ne yayi wannan abubuwa kyawawa to ya jamalar shi kuma Allah ne yake tabaraka wa ta'ala eh zai nuna kuma jamalar dukkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yake da wai zara ai shi a kabiya idan ka ga wani abu kuma mummuna to zai tuna maka munkar da nakir yace idan ka ga mutane kayi magana sun maka raddin magana to za ka tuna yanzu yanzu da yanzu da a ce Allah ne bai raddin wannan magana tawa kaga sai ka kore ta idan ka ga karɓuwa ga farin jini to sai ya tuna maka a ranka to yanzu ina ma a ce a wajen Allah ya samu wannan karɓuwa a san duk karɓuwa wajen mutane shi shirme ne in dai ba karɓuwa wajen Allah ba idan ba za a yi ikbala idan ka ga an fuskanto ka to ya tuna maka kai ina ina ma mana irin jama'an nan suka fuskanto ni suka yi yoni ni suke nufi ni suke so a ce mana Allah ne yake so na kamar haka yace idan ka ga iradan mutane sun baka baya kowa ya fita shanin ka sai ka ce ka Allah ne Allah ne Allah ne yasa Allah kan ba haka muka yi da shi ba eh alƙali Allah kan bai bani baya ba to shine ma sai na Ali kan wannan magana yake cewa yace yana mamaki yabon wanda ba Allah ba wato yana mamakin mutumin da yabon wanda ba Allah bai faranta masa yace yana mamaki mutumin da tushen wanda ba Allah bai bakanta masa duk tushen da mutum zai yi in dai a wajen Allah kai kyakkyawa ne to ya dai ma mana ya ji ba bai yi ba duk kuma yabonka da mutum zai yi in dai kai a wajen Allah mutumin banza ne ba yin banza ne saboda haka su ahlul lahi suna duba ya suke a wajen Allah ba ya suke a wajen halittar Allah ita kullum ma ra'ayta min zahiri duk abin da ya ganta a zahiri to tambari ne na abin da yake wajen Allah a batini walihaza saboda haka qala fi hadhihi al-aya Allah ya faɗa wannan aya innahu yubayyinu lana cewa yana bayyana mana ayoyi da dukkanin fuskokin su don mu yi tunani a cikin lamarin duniyar mu da lahiran mu wa yas'alunaka an yasham an karanta wa yas'alunaka an yasham suna tambayanka akan lamarin wato marayu akwai kunci da suke gamma da shi a lamarin marayu saboda ayar da ta zo take cewa innal ladina yaquluna amwala yatama zulman inna ma yaquluna fi nar lalle wanda suke cin dukiyoyin marayu dan zalunci to suna cin wuta ne a cikunan kuma wata yasu launa sa'ira da sannu za su shiga kutan sa'ira wanda suke rike da marayu ya suka kawo ƙara na lamarin marayun da ke hannunsu suka ce to mu mu san yadda za mu da dukiyoyinsu ba in mun haɗa da dukiyoyinmu to a ce mun ci dukiyoyin maraya in mun fitar a cikin dukiyoyinmu mun mai da dukiyar gefe kuma dukiyar ta lalace to ya za mu yi yaya za mu yi shi kenan shine Allah yake kawo ya aluna ka suna tambayan ka ayyuka dama akan wato marayu ya za su yi da marayu ku rika ce musu islamu lahum fi amwalihim bi tamimiha bi tamimiha wato ku gyara ga lamarin marayu a cikin dukiyoyinsu ku jura dukiyar ta dinga ci gaba ku shiga cikin dukiyar a haɓaka ta a bunƙasa ta khairin shine alkhairi min tarki zalika da ku bar haka bari ku khalidu in kuka cudanya wato lamarin abinci ga maraya marayu ga waɗanda kuma ɗan gida ne aka haɗa abincin aka dafa aka bada aka ci to fa iki wani ku ai ƴan uwan ku ne kuma su ƴan uwa ƴan uwa ne a cikin addini kuma yana daga sha'anin ɗan uwa yayi mu'amala ɗan uwansa saboda haka an ba ku dama ku haɗa dukiyoyinku da dukiyoyinsu a waje ɗaya ba matsala a juya dai a haɓaka abun sannan an ba ku dama in za a dafa abinci a haɗa duka a dafa kowa ya ci duk wannan an ba ku dama eh insani ayyad alamal yatimi yana ga mutum ya sanya dukiyar marayarsa a cikin dukiyarsa kuma ya kiyaye masa dukiyar har in ya kai girmansa ya balaga kaga hankali ya zo masa to ka nemo shedu ka ɗauki dukiyarsa ka bashi kuma yana daga ciki a cikin dukiyar a ciyar da shi a tufatar da shi amma kuma ka dinga lissafa duk abin da ka kashe saboda zai yi ya mallaki miliyoyi to amma ka biya masa makaranta ya yi karatun boko mai tsada an karkashe kuɗi da yawa a wajen to mutane ba su sani ba to ka dinga lissafi wasu abubuwa masu muhimmanci duka kayi a cikin dukiya to duka wannan ka tabbatar cewa kana lissafi saboda saboda abin da zai je to kuma Allah ma sai ya gama wajen da yake cewa wallahu ya'lamu mufsida min al-muslih Allah ya san mufsida mai batawa mai barnatawa ga dukiyar maraya in ya hada shi wani zai hada ne saboda yin ba bakere akan dukiya ya lalata ta ya zama marayan bayi da komai shi kuma ya zama dukiyar ta kuma ta yayansa da tashi to Allah ya san wannan wanda shi zai hada ne dan ya zalunci min al-muslim da wanda kuma zai hada ne dan ya ciyar da abun duka gaba to duk wannan ya sani Allah ya san me gyara ya san ko ba ta saboda haka mu zama cikin masu ne gyara kada mu zama cikin masu fata balau sha Allah da Allah ta wata ala ya so la'anatakum da ya kunta ta muku ya haramta muku hada dukiyanku da na maraya inna Allah aziz lalle Allah mabuwayi ne galibun ala amrihi mai jayi ne a cikin dukkan lamarinsa hakimu gwani ne kuma fi sulhi cikin duk abin da ya zo a cikin fadla na wato ciyar da maraya fadin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man sana ta'ama duk wanda ya girka abinci wa ahdara ma'ahu yatima kuma ya kirawo maraya yace a zo a ci to wannan wajaban lahu janna aljanna ta tabbata a gare shi ya waje bai shiga aljanna wa qawluhu da fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana ni dinnan wa kafir yatimi da wanda ya dauki nauyin maraya ka hataini kamar waɗannan guda biyu ne sai nuna tabbabar sa wannan kenan ko wasta da wannan kamar haka muke ne shi a cikin aljanna yace wa kayfa fa'al mar'u idza kafal yatima hal yadribu ta'diban to ya mutum zai yi idan ya reni maraya shin idan ya wani abu na rashin ladabi zaka da keki ko ba zaka da keki ba domin ya zo za a yi narko mai tsanani cikin wannan duniya da ke maraya to sai dai wannan in duka ne na ka tarbiyyantar da shi ka daura shi akan hanya mai kyau misali ba zuwa makaranta kada ke shi dinga zuwa makaranta dinga zuwa makaranta ko baya sallah ko baya abubuwan kirki sai kada ke shi dan ka gyara to wannan kan babu komai a cikin wannan amma ha kawai saboda raunin sa ka kama ka dinga jindan sa ganin babansa baya bai da gata to wannan shine Allah tabaraka ta'ala ya hana na wala sai gurin shekara
ولا تن ولا تنكروا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكروا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون
ولا تنكوا المشركات حتى يؤمنوا Allah tabaraka ta'ala yake cewa wala tankihul mushrikat kada ku yadda ku auri wato mata mushrikai hatta yumin hatta sun yi imani sababin sauran wannan aya wato wani daga cikin sahabbai ya auri baiwa shine Abdullahi ar-Rawaha yana daga cikin mawaƙan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Uzayfa bin Yaman da Uzayfa bin Yaman bin ya ba shi kuma sahibu sirrin rasul sallallahu alaihi wasallam shi kuma ana ce masa shine ma'abocin sanin sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wayannan guda biyu suna da bayi a ƙarƙashin su sai suka yanta bayan suka auri bayi sai aka dinga cewa a'a yanzu ko ko nemo ya'ya mana aura amma sai ku auri bayi ai kuma ku ya'ya ne aure da ai sai da bawa kuma sai bawa sai aka dinga aibata su akan haka sai Allah ya ce wala tanku mushrikat kada ku yadda ku auri mushrikai wato kafirai hatta yu'min har sai sun imani wannan ayar da aka buga da akan yan dariƙa da ya shi a shekarun baya cewa ba za ba ka aure ba to mushrikai ba lallai ba lallai amma dai yanzu abin da sauki rasu ku mushirka da karku yadda ku a wurin mushrikai mata hatta yu'minu hadisin imani haramun ne ga musulmi ya auri mushrika wal amatu rantsuwa da Allah a samu baiwa mu'mina khairu min mushrikatin ta tu mushrika wacce take ta walau ajabatun koda ta burge saboda kyanta ko saboda dukiyarta eh to wannan kuma makasusun an kebance shi bigayar kitabiyar banda ahlul kitabi to ahlul kitabi yahudu nasara wannan za a yi auren su an samu kasan rabu a cikin su za a yi auren su saboda su ai sun yarda da Allah an gane sun yarda sauran annabawa mun saba da su ne a wajen yarda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to shi ne to amma in dai arne ne mushriki to wannan ba za a kwata kwata ma ba a wai tsakani ke ba za a fara ba to shine ma ala da ayyuka zawaja duk wanda yake so ya aure bal ya hatar muslimatan mu'minatan ne muslima kuma mu'mina Allah Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallam tun kauli mar'atu ana auren mace da arba'in saboda abubuwa guda hudu limaniya saboda dukiyanta bai hasabiya ko saboda darajanta ita yar dangi ne wani jamaliya ko saboda kanta wani diniya ko saboda addini wato wannan mazala ba yana ba da zabi bane yana ba da labarin abubuwan da yasa ake auren mace sai ya ce yace wani diniya ita fasbar da za ta ce amma ina ba ka shawari ka ɗauki ma'abocin addini tarbat ya zaka wato hannunka zai tarbi kasa ma'ana za ka samu riba mai yawa eh akwai alkhairi sosai wajen neman mace mai addini a aure ta yace man arada duk wanda yake son an yi tazawwaja ya aure bal yanzu ila zati dini ya duba ma abocin addini ya aura walau kana da nimatan ko da mummuna ce in dai ma abocin addini to aure ta ai za ka ɗebo kyakkyawar baka san kyan dan maciji bane ka zo kana cizon yatsa kuma ka zo da kyan nata kuma ka sake ta a to maciji a gidanka haka tsara dole ka koyi ne tun da yanzu kashe shi na ya mace ne mace yin to za a kama to ne ka koyi shi kawai saboda ka kwan muna ce in dai ma abocin addini to aure ta kyakkyawa kuma duk canta in dai ba ta da addini to a rubuta ita yace wa in kana mamlukatan ko da baiwa ce au masu katan ko wacce aka yanta da niyya wacce take makaskanciya aure ta dai ta fi mai nasaba mawadaciya wacce ba ta da addini yace ya kasance wani daga cikin salihan bayi inda bintu yana da wata yarinya bari a cikin kyakkyawar gaske idan ka ganta sai ta burge ka idan ka ganta sai ka kyasa mala yace fa kada ba har rijalu mazaje ta kota ina min kullun nawahi ta kota ina zuwa ake ana neman ta babanta yana cewa a'a a'a shi baban salihi ne wa kana inda wa abdu shi baban yana da wani bawa aswadun baki kiri bawa bawan baki kiri shi kawo lahu mubarak ana ce masa mubarak walid abdullahi bin mubarak shi ne mahaifin abdullahi bin mubarak wannan malamin da ya cika duniya da ilimi fada ahu wataran sai wannan salihin bawa sai ya kira mubarak yake masa zoma wa qalu ana ushawiruka ina so in yi shawara da kai ne akan yata balagat ta isa sinin sirridi ta isa wato shekarun aurarwa kuma mazaje sun zo ta kota ina neman ta suke na hana amma ina so in shawarce ka me kake gani a cikin lamarin wannan yarinya ya za mu rika alahu abdu sai wannan bawa yake anta min al-arab kaga kai balarabe ita al-arab su kuma larabawa ya tarunan nasaba suna duba nasaba waye ne dan dangi dangin ma a rafi maɗaukaka sannan a ɗauki a abada ya ce wa ahalu zamanika kuma kaga mutanen zamaninka ya tarunar amwala sun fi zaɓen mai dukiya a ɗauka a bashi tana ka kan ba za a bashi ya ce amma wa nabiyuka amma kaga annabinka ya taru dina shi addini ya damu da shi fakat shi manzo Allah addini ya damu da shi shi wannan bakin bawa yake faɗa ba faqala lahu sai wannan salihin yake mata aka taro maktaran nabi sallallahu alaihi wasallam ita to ni zan bi zan zafi abinda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya damu da shi ya zaba shine addini yace wa ma ra'aytu ahada kuma ban ga wani a san dinin wanda ya fi kyawun addini ya fi rike addini da kyau ne kamar kai ba ni ban taba ganin me riko da addini kamar kai ba saboda haka na aura maka ita daga yau matar kai la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to wannan abin da ya gagari mutanen mu ne muke saboda mata sun fi ƙarfin sosai mutum a ce ya dubi tarihin mutum na Allah ka ce kawai ɗarka ka ba kuma ka ba saboda Allah saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka aure masa ita a irin wannan ne ake samun yaya a yanzu ga shi wannan din shi mubarak din kaga shi fa jikin ne amma ya aiki da Abdullahi bin Mubarak wanda duk duniyan ilimi ne da rafai ya yi talifai ya rayu cikin zuhudu gudun duniya da tsoron Allah wanda a zamanin da aya ta babu ne ƴan uwa a irin wannan ake barin dukkan alkhairi masu yawa a wanda suka aiki salihan bayi da yawa wanda wata irin gobe da ke yanzu lokaci yayi za mu kawo wato maganganu a kan su wallahi malam duka a irin nan suka samu irin wannan yaya wanda suka ci nasara a duniya ba saboda haka mu dage a cikin alkhairi magana ya ya kira sallallahu alaihi wasallam auren da yake albarka yake alkhairi shine wanda aka samu karancin ɗawainiya a cikin kawai ka kira anwar ka ce masa wani ya to ga ya ta wance na ba nemin da za ka sa juma'a nan za ka ga aure masha Allah amma ka rike da jirgin jira kake sai ya zo ya ce yana so ya dinga jira ya je ya dawo gobe ya je da sanan daga nan a ce ka akwatuna ya kawo waye waye kawo duk an wahala kai ma ka da gidanka sai ka mata kayan aure zai wani gidan duk an wahala wahala amma da ba ka wahal da shi ba kai ma tun da bai sha wahala ba zai tsammanin za ka yi wani abu ne a'a su ne ba bayan aurenta da shekara uku ma za ka iya siya mata katifa billahi da in mijin yana da shi zai iya siya ya bata su kwanta a kai ba su ba su kwanta ba to amma yanzu to ba ita ba mata ba za su yarda ba mu kuma tsoron su muke yi to za ka sai abubuwan da ya zama da tabo sai da an kai la rufa mana asiri la mana jagoranci la ƙara mana son Allah da son manzon Allah son bayin Allah salihai la ka dukkan ayyuka la ya da dukkan kurakuran iyayen mu Allah ya kan la gafarta mu wanda wuce rayu alƙara yau ta amfani amfani amfani wanda su bayan barkatun magana Allah ya Allah ya